الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna 29 ga watan jumada sani a hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1444 muna kuma 22 ga watan ɗaya shekara ta 2023 Allah kaddara mana zama a masallacin fada mai martaba sarki Allah kare shi da lafiya da imani a kuma ci gaba da karatun da muke a cikin littafin al'arba'unan nawawiya yau za mu tashi karatu akan hadisi na 38 wanda imamun nawawi ya ce alhadisu saminu wasalatun hadisi na 38 an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna allah ta'ala qala man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi hadisin an roto shi daga abu hurairah ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce inna Allah ta'ala kala Allah mai ɗaukaka ya ce wani hadisi wanne yake nan hadisul kudusi guda nawa gare mu a cikin littafin guda uku ko e in mun ƙare littafin ina kyauta zato muna da jarabawa ta musamman masu sha'awa za su rubuta sunayensu mu faɗi gurin da za a yi fill in the blank watakil tambaya ɗari smart questions a ciki kuma da kyauta ta musamman insha Allah ta'ala eh Allah ya samu dace insha Allah inna Allah ta'ala qala Allah mai girma da buwaye ya ce man adali waliyan wanda ya mun gaba ga masoyina ko ƙiyayya ga masoyina faƙada azantuhu bil harbi haƙiƙa ina masa shela da yaƙi ko na shelanta masa yaƙi duk wanda ya ƙi wani cikin waliyan Allah maɗaukakin sarki ya ce to ina masa shela da yaƙi wa ma taqarraba ilayya abdi yace kuma bawana ba zai kusance ni ba bi shay'in da wani abu ahabba ilayya da ya fi soyuwa a gare ni min maftaratuhu alaihi sama da abin da na wajabta shi a kansa wala ya zala abdi bawana ba zai gushe ba ya taƙarrabu ilayya bin nawafili yana neman kusanci gare ni da na filfili a ta uhibbahu ba zai gushe ba yana wannan aikin har sai na ƙaunace shi zan so shi in ƙaunace shi fa'iza a hababtuhu Allah mai girma da buwa ya ce idan na ƙaunace shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zama wata ko zan kasance mashi jin shi wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yabsuru ko yubsiru bihi da ganin shi wanda yake hange da shi wa yadahu allati yabtishu biha da hannun shi wanda yake kamu ko ka shafa da ita wa rijlahu allati zan kasance mashi kafashi allati yamshi biha wace yake tafiya da ita wala in sa'alani yace tabbas da zai tambaye ni la u'tiyannahu zan bashi abin da ya tambaya wala in ista'azani in ya nemi tsari na la u'izannahu kuma tabbas zan bashi kariya ko zan bashi tsaro rawahu al-bukhari wa muslim wani hadisin imam al-bukhari da muslim ya rawaito shi wani ita ce takaitacciyar fassarar wani hadisi din sai abubuwan da Allah madaukakin sarki ya kaddara zamu iya tsinta a cikin hadisin idan mun bi shi filla filla kamar da muka ambata hadisi ne kudusi hadisin da Allah yake bada sakon da kanshi da kanshi yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi yace duk wanda ya mun gaba kiyayya da masoyina yace to hakika ina masa shela da yaki suwaye masoyan Allah suwaye waliyai a cikin al'umma yanzu na ce a faɗa mu wali a garin nan dawa dawa za a lissafa mu a wani sunayen su mana karka faɗi ba ma wani ya ci an yi gulmansa ga malan kabiru na so mai samu kuma sarki furojar banda ya a ciki ok tawaru ne kai in ka faɗe wani ya faɗe ka na masha Allah to Allah ya sa duka muna ciki na'am malamai sun tattauna wane ne wali babban ta'arifi na wali shine wanda Allah madaukakin sarki ya bada da kansa a cikin suratu Yunus da yace ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ce tabbas masoya Allah maɗaukakin sarki ba tsoro a tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba su da tsoro idan za su tankari lahira ba su da damuwa idan za su bar duniya su waye waɗannan sai ce allazina amanu su ne masu imani wa kanu yattaquna kuma sun kasance masu biyayya ga Allah maɗaukakin sarki waɗannan su ne masu imani kuma su ne waliyan Allah maɗaukakin sarki fahimtar wannan ayar shekul islam ibn taimiyya sai yake cewa man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya duk wanda ya samu rayuwarsa a duniya mumini mai biyar Allah kana lillahi waliyan wannan wali ne na Allah madaukakin sarki duk wanda ya yarda cewa yayi imani ya tsarkake imani shi ya gyara imani shi yana jin tsoron Allah a fili yana jin tsoron Allah a bayyane a boye wannan mutumin kawai wali ne da aka kina aka ce a lissafa waliyan Allah a iya nan garin kadai ina ji dan adam da ya hadu da aiki ba waɗansu mutane ba ne na musamman da Allah ya musu halitta ta musamman in dai kana cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikakken imani kana jin tsoron Allah a fili da bayyane takawanna kuma an sha ba da ma'anarta ko aiki da alqur'ani kimtsawa gobe lahira dangana da abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka sai kuma tsananin jin tsoron Allah a fili da zahiri duk wanda ya samu wannan waliyi ne yace to man kana lillahi ko man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan wannan mutumin waliyi ne na Allah maɗaukakin sarki da haka wannan muka cire kenan in dai ka samu mutum mai imani mai tsoron Allah in ka fara gaba da shi to ka fara gaba ne da Allah madaukakin sarki yace faqad azantuhu bil harbi Allah yace ina shela masa ya shirya da ni yake yaki da ni din yake gaba ba da shi wannan mutumin da yake gaban shi ba yasa zaman lafiya a duniya karka tarki fada da masu imani karka tarki fada da waliyan Allah madaukakin sarki ina ji a tarihin rayuwa ya bada duk waɗanda suka yi fada da masu imani waliyai cikin malamai ko cikin masu tsoron Allah za ka ga ba sa gama da duniya lafiya kala sai Allah maɗaukakin sarki ya kunyata su sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su tsoro aran gama da aka yi tsakanin ɗaya daga cikin shugabannin musulmi da wani mai imani lokacin da ya zo shi ina kyauta zaton sa'id ibn al-musayyib ne ko ɗaya daga cikin magabata sunan shi ya kwanta min amma dai duk yadda aka yi da shi sai da ya ambaci Allah maɗaukakin sarki an zo za a yanka shi aka juya shi alkibla kisa za a mashi sai ce fa aina ma tuwallu a yace wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram yace to da ka juya ne yanzu ina ambatan Allah dama Allah ya ce a juya da mu mukalla al-qibla sai yace to ku juya ya juya baya ya juya yamma ana juya shi din sai yace fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda ma aka murda ku ko gabas ne ko yamma din ne yace anan anan yaddar Allah madaukakin sarkin yake yace to kuma sadu da ciki aka kifahi sai yace minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yace kasar da aka kifa ni daga nan Allah ya halicce ni kuma Allah ya alƙawari cikin ta zai maida ni yace kuma ya saki alƙawari a cikin ta zai fidda ni karo na gaba wa minha nukhrijukum taratan ukura ita ka ko na hali ma ku yanka shi aka aka kashe shi kafin a masa kisa ya ce Allah na roƙe ka daga kaina karka sake bahi nasara akan kowa shi bai nemi kar ayi nasara akan shi ba ya riga ya sanya hannu hannu magabata suna da wani ladabin addu'a sukan barwa Allah ya hukuncinsa idan ta ƙure amma na baya suna nema musu mafita kuma wani hidda cikar imani ka so wa ɗan uwanka abin da kake so makanka ya ce Allah ina roƙonka daga kaina karka sake bashi nasara akan kowane mai imani an ce tun daga wannan ranar bai sake kwanciya ya yi bacci ba yana kwanciya da bacci ya ɗauki shi sai ya zabura sai ya ihu ce me haɗa ni da wani da ya sake kwanciya sai sake ihu me haɗa ni da wani duka tsakaninsu bai wuce kwana arba'in ba shi ma Allah maɗaukakin sarki karɓi rayuwar shi to wanda aka ce ya kasa bacci ya kasa samun nutsuwa ya kasa cin abin da yake bukata kwana kaɗan ne rayuwar za ta kare to wannan idan ka bibiya za ka tadda duk wanda suka so gaba da gallaza wa makiyan Allah maɗaukakin sarki faɗa suke da Allah kai tsaye inda za ka karanta tarihin annabawa ka karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ga Allah yana karɓar faɗan ne shi da kansa ko makwabcinka ne kaga ustazu mai mutunci mai daraja sai ka tarke faɗa da shi kace sai ka lalata shi ka zubar da mutunci shi to Allah madaukakin sarki ba zai kyale ka ba idan magabata ne ko sun mutu in ka musu kazafi da kage wannan kazafin da kake da kage kana raye kai kuma sai kaga Allah ya sa an kama ka da irin wannan laifin da kake musu kazafin da kage da haka man adali waliyan faƙar azantuhu bil harbi duk wanda zai yi gaba da waliyina Allah madaukakin sarki yace ina masa shela lalle ya zamanto ya shirya yaki da Allah madaukakin sarki to da yace waɗannan da za su yi gaba da waliyina muna da buƙatar mu san wane ne waliyan mun ambato daga cikin alqur'ani hadisin da kanshi ya sake ga mana suwa waliyai kuma waliyan daraja guda biyu ne hawa biyu ne sai ce wa ma taqarraba ilayya abdi bawa na ba zai nemi kusanci zuwa gare ni ba bi shay'in da wani abu ahabba ilayya mafi soyuwa a gare ni min maftaratuhu alaihi sama da abin da na tilasta na wajabta shi a kansa malamai suka ce waɗannan su ne matakin farko na waliyai duk wanda zai tsare dokokin Allah yi dole wajibi mutum ya tsare ya taƙarrabu ilallahi bi maftarada alaihi yana neman kusanci ne yana so ya zama waliyi ne ta hanyar abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta a kan shi duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta yana guje mashi aka ce waɗannan su ne matakin farko na cikin waliyan Allah maɗaukakin sarki da haka ina za ka zokatar da mutum a cikin al'umma shi aikan farilla da wajibi su ya tsare duk abin da Allah ya haramta baya yin shi to wannan ma wali ne karka dauka sai yana kwana sallah sai yana wuni azumi sai yana zubar da ajihu ba abin da yake rage a cikin ajihunsa ba haka bane ba matsawan zai yi duk abin da yake na wajibi zai kauce ma duk abin da yake na haramun wannan yana cikin waliyan Allah madaukakin sarki sune ake kiran su al-muqarrabuna ko ashabul yamin wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud aka Allah madaukakin sarki ya luffansa lissafa su a cikin idza waqa'atil waqi'a suratul waqi'a yan aljanna hawa biyu ne hawan farko sune ashabul yamin duk abinda aka ba su zaka ga irin su aka ba wa muqarrabuna amma da kari a cikin ta da aka galibin mutane sukan zama ajin yan ashabul yamin suwaye ashabul yamin duk umarni na Allah suna bi duk hani na Allah suna kauce masa su ma waliye ne su ma bayan Allah ne na gari kuma su ma a aljanna suke kuma duk wanda ya gaba da su Allah na tare musu wannan su ne matakin farko kuma shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya fi so fiƙihun da malamai suke fiddawa a wannan banda cewa mai wannan aikin yana zamantowa wali kuma daidai lokacin yana sake karantar da mu kada duk abin da za ka yi na gwaninta ya hanar maka kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta a kanka ba abin da Allah yake so irin ka yi abin da ya umarce ka da shi ba abin da Allah yake so sama da wannan in ka tsaya daidai abin da ya umarce ka kana cikin waliye in ka cika da su kana neman ƙari to nan da inda magana za ta shigo ciki amma kada ka bar abin da Allah ya umarce ka da shi kuma kai wanda bai umarce ka ba Allah bai san haka madaba da ɗan ƙaramin misali sai aka ba mutum amana ta kudin al'umma yanzu tsare amana mai teci idan aka danka amana a hannunka mai teci wajibi ne ka tsare ko ba wajibi ba ne ba ka ba wa mutane kudi a ajihunka wajibi ne ko ba wajibi ba ne ba so wanda aka bashi ajiyar kudin al'umma sai ya kwaso daga asusun gwamnati sai ya rabarwa mutane 200 300 400 ko 100 ana kaiwa ne wallahi mai kirki ne da kuma wanda yake ɗaukowa kudin a cikin su Allah ya fi so na wanda yake ɗaukowa ko wanda ya ɗauko wannan in ya ɗauko ba mamaki a ƙofar gidansa zai ba wa mutum ɗari uku ko ɗari hudu dubu dubu ko ɗari biyar biyar ko dubu goma goma amma na al'umma ne ya ɗauko wancan kuma da aka zagaya aka zagaya ce wannan amana ce aka danka a hannuna ba zan iya ɗaukan kuɗin jama'a ba a roƙe ya ce wallahi babu a roƙe ya ce babu a ce masa wannan marwaci ne wa ya fi daraja da martaba a wajen Allah a cikinsu wanda yake ɗaukowa saboda shi wanda bai ɗauko ba shi ne aikin da Allah ya wajabta a kan shi tsare amana idan an danka a hannun shi wanda ya ɗauko kuma a ƙaddara Allah ma zai kau da kai a karɓi sakamakon nasa to shi kuma a cikin abin da Allah ya wajabta masa bai aikin wannan ba yin sadaka in dai ba zakka ba ce wannan mustahabbi ce ko sunna ce ko abin da ake so don haka ka tsare amana shi ya fi alkhairi kan ka ɗauko kuɗin jama'a karbarwa mutane babu gaskiya a ciki abin da aka fi so tsare amanar in ka tsare amanar za su samu samar abin da kake ba su inda duk waɗanda suke da amanar gwamnati a hannunsu sun tsare ba wanda yake da bukata a zo kofar gidanka ka bashi naira ɗari biyu babu lalamu a kanmu da kanmu adalci duk waɗannan mutanen da ake bukata a najeriya wane tiriliyan kaza wane biliyan kaza wane miliyan kaza dala da ba su ɗauka ba wannan halin da muke ciki da shi muke ciki ba shi muke ciki ba da haka babban abin da allah ya fi so tsare abin da ya ce masa tsare da za mu tsare amana mu tsare dukiyar al'umma kar mu yi gululi wannan da shi ya fi mana alkhairi sannan gudunmuwa da za ka bada kabar wanda yake da akwai ya bada wallahi da mun fahimci wannan fikihun da mun zauna lafiya kalau shi yasa a zamanin Umar dan Abdul Aziz shi da yake heda aka yi rikici na siyasa da darewar gidaje da fada ta fada ce ya kalli duk matsalolin da suka faru akan idansa da yazo su ya tunkara ya magance an ce sai mutun ya dauki zakara tambaya da Allah ina ne inda mabukata ina ce unguwa ko garin mabukata yana yawo babu wanda zai karba mu ma ɗin yanzu da za a dawo da adalci kowa ya tsare iya amanar da take gabansa wallahi da an zauna lafiya kana mun kaifa lokacin da muke da lalacewa duk abin da aka ce na al'umma ne mallakar gwamnati ne kana da yakinin ba zai tasiri ba da haka sai a ɗauki kayan gwamnati a sai da ma'aikatan gwamnati su tatsi talakawan gwamnati kuma su yi kuɗi a jikin tsakawalakawan gwamnati da kayan gwamnati haka ake duk da kafafen sadarwa haka ake da wutar lantarki haka ake da matatun mai haka ake da kaza privatization ko saboda in an ce na al'umma ne na gwamnati ne ba za mu iya tsare wannan amanar ba inda za mu fahimci gabar wannan ta hadisi da za mu zauna lafiya kan bi yadda al'umma ta lalace bi yadda aka ziga ka ka fara kallon menene wajibin da yake kanka idan wajibin amana yana nan to karka ta amanar ka yi kyauta kamar barawo ne sai je ya daki mai kuɗi ya kwashe kuɗinsa in ya kwaso naira dubu ɗari biyar a gurin mai kuɗi sai ya ɗauke dubu a hiri ya higa otal da karuwa dubu ɗari hudu da tamanin sai ya raba wa talakawa sai an riga hi ana ce masa hero babba ne wannan shi in ya satar ba da kansa yake ba talakawa yake rabarwa so ne masa alheri ya ɗauko kuɗin ya rabar ma talakawa ko ya bar mai kuɗi kuɗin sauni ne ya fi zama abin alheri a gurinsa wanda bi masa zama alheri a tarihin alini da aka yi abin da aka ce shi ne duk kudin da ya dauka wani lokacin yana zuwa gari inda da akwai talakawa buɗin motarsa zai buɗe ya dinga sakin kudin yana tashi talakawa su kwashe ya tafi ya bata kenan ba zai sake fitowa ba sai ya cinye abin da ya dauka da hida karuwarsa a hotel sai sake fitowa sai sake wani fashi ina ga wanda suka san lokacin da ake bindige yan fashi sana da labarin anini ko abin da aka ce a tarihin sa rabar da kudin yake to duk da barawo in ya dauki wannan fiqhun za a zauna da ba za a zauna lafiya kalau ba ka tsare dukiyoyin al'umma kar a dauka Allah haka yafi so kuma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taratuhu alayhi abinda Allah ya wajabta ko kai ko kar ka bari Allah ya haramta sata ka kiyin sata to wannan yafi maka alkhairi kuma yana da alaka da hadisin da muka wuce man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamila duk wanda ya mummunar yunkurin mummunan aiki bai aikata ba wannan mummunan aikin to za a rubuta masa kyakkyawan aiki guda daya Allah ba mu ikon fahimta daraja na farko na wali yake nan su dai masu yin ayyuka na wajibi masu barin abin da Allah madaukakin sarki ya haramta masu tsaron mutuncinsu daidai gwargwadon abin da ya sawaka waɗannan waliyai ne sai ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil ya ce bawana kuma ba zai gushe ba ya takarrabu ilayya bin nawafil yana neman kusanci zuwa gare ni da nafilfili hatta uhibbahu hatta na tun aka wadace shi waɗanda suka cika waɗannan tsarin na farko sun shigo cikin waliyai masu bin dokoki na zahiri masu kauce ma abinda Allah madaukakin sarki ya haramta to idan suka ƙara da nafilfili to kuma sun ƙara kinema wa kansu darajoji ne dukkan ayyukan ibada da Allah madaukakin sarki ya hada ya wajabta mana kusanci ake nema da su a wajen Allah madaukakin sarki aka ce babban abin da ake samun kusanci da Allah shine ibada ta sallah Allah madaukakin sarki haka ya faɗa ƙarshen suratul a'la ko wasjud waqtarib kai sujada waqtarib ka kusanci ubangijinka ko ka nemi kusanci zuwa ga ubangijinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid mafi kusancin lokacin da bawa zai zamanto gashi ga ubangijinsa shine lokacin da bawa ke cikin sujada a hekenan sallar asubahi har zuwa sallar isha'i tana ƙara kusanci ne da kai zuwa ga ubangijinka yasa ma aka ce duk mai bukata da ta tsaye masa in ya je sujada ya faɗa dan dab yake da ubangijinsa a wannan lokacin Allah madaukakin sarki zai karba masa in ka nemi azumi kusanci zai baka in ka nemi zakka kusanci zaka baka in ka nemi aikin haji kusanci zai baka duk wasu ayyuka na ibada kusanci za su baka karatun alkur'ani ne mun wuce a cikin hadisi na biyu kafin na wancan satin ko wanda daga shi sai na wancan satin majtama'a fi qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa hafathumul malaika wa zakarahumullahu fiman indahu mutane ba za su kasance cikin wani daki cikin dakunan Allah madaukakin sarki ba suna karanta alqur'ani suna darasin shi ba sai Allah ya saukar da nasuwa a gare su ya saukar musu da rahama mala'iku su kewaye su suna neman kusanci ne zuwa ga Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa duk wanda ya nemi kusanci kuma da Allah daidai da ɗani ina ga zamu tada shi a hadisi na gaba to shi kuma Allah madaukakin sarki zai nemi kusanci da shi kusan kamu guda ɗaya kai in kai ɗani to kai kuma Allah madaukakin sarki zai baka zira'i wannan shine ɗani ko shi kuma zira'i daga tsinin hannu zuwa gwiwar hannu kaga kenan duk abin da kai sai Allah madaukakin sarki ya kara maka so idan an samu wannan ka samu kusanci to kuma wanda ya kara da nafulfuli to wannan yana higowa cikin su kuma muqarrabuna waɗannan su ne mafi kololuwar ɗan aljanna duk abin da aka faɗa a cikin ashabul yamin su kuma ana karawa a cikin muqarrabuna farkon ayar muqarrabuna suke cikin suratul waqi'a na ulaika muqarrabun farkon ayatu can da aka ce bihiyoyin 'yan aljanna sai aka ce zawata afnan ta 'yan aljanna sai aka ce zawata afnan tana da rassa ne amma da aka zo ta muqarrabuna sai aka ce mudahammatan tana da duhun inuwa yanzu da bishiyar da aka ce mai duhun inuwa ce da wadda aka ce mai rassa ce ai ko a hankali ta ina kallo in ka kalla mai duhu ita ce wadda ake bada inuwa da Allah ya muqaranan aljannar ta su za ga duk abin da yake ta muqarrabun to akwai ƙarin siffa da ƙarin falala a kanta 'yan aljanna da aka lissafa matan ashabul yamin sai aka ce su ba sa sha'awar mazaje ne lam ya tsami su hunna in sun kablahu wala jan su ba wanda ya taba su su kuma da aka zo ta muƙarrabin sai aka ce ba ma sa sha'awar har sai mazajen su idan sun same su a cikin gidajen aljanna so wanda yake da buƙatar ya samu ƙololuwar mataki na wilaya shine in ka tsare farilla ka tsare wajibi ka tsare mutuncinka to kuma ka ƙara a nan da na fulfili sannan abin da yake ba haramun ba ne shakku ake ya haramta ko bai haramta ba guje mashi yanzu mutum sai ya zo ɗauki kuɗi ya baka sai kake shakku anya wannan kuɗin nasa ne ko ba nasa ba ne ka tambaya kana zaune kawai mutum ya dawo daga abuja ya sa hannu ya ɗauko dubu ɗari ya baka ka tambaya da allah naka ne ko ɗaukowa kai ba a tambaya ko so wanda ba sa tambaya waɗannan su ne ashabul yamin su muqarrabun inda da alamar tambaya a kudin da ka bada ba sa karama ba sa karama saboda mai wannan alamar tambayar ba za ta ba su su zauna lafiya kalau ba imamu shafi an ta ya taba sauka a gidan ɗaya daga cikin abokan shi na karatu kafin ya zo ko da ya sauka a gidan sai ya gaya wa yasa ya ce ai tun da yake a duniya bai taba ganin malami da Allah ya zuba mai tsoron Allah ba kamar wannan mutum ya gaya yasa ya ce wannan mutumin ina masa kyakkyawan zato mutumin arziki ne ya ce to yadda aka gama ta aka yi ta ce to ita kuma ba ta sa ido ta gaya aka yi zama mutumin arziki da har baban ta yake zuga ni ita ta san baban ta kololuwa ne da dare ya ta ce la ba ta yi bacci ba sai yana ɗakinsa a kwance ita kuma daga ɗakinta ta saito ɗakin da imamu shafi yake tana kansa ƙurr tana kallo ta ga an zama masa abinci masu imani dai abin da ta sani ɗan taɓawa suke ko ƴan damfara haka ko ƴan damfara idan suka ba haka suke a gari haka aka sai ya wuce hana ko wannan ya kawo wannan ya kawo ya kawo hey loma ɗaya anan hey loma biyu anan ya koyi ko ne ka je sai ka Allah tarki har kuma kallon wallahi loma ɗaya kawai amma yayi loma ɗaya ta fi kwano ɗari ya koshi ko to imamu shafi da aka bashi abinci sai take he ta ga ya cinye abincin tas bai rage komai ba ta ce to da dare ita ta san masu imani tahi suke da daddare su yi sallah ta tajafa junubuhum anil mazaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun ta ga tun daga dare har asubahi bai tahi ya sallah ba ta ce to fa ita ce ya faɗi biyu ga caccaka ga rahin bacci ta ce kuma tun da aka yi sallar isha'i da ya tashi sallar asuba irin alwala ma da ake a tafi masallaci saboda tsoron sanyi ko saboda tsoron kaza ko saboda tsoron ruwa sai ta gabe alwala ba ya wuce masallaci ta ce ikon Allah ta ce har manzan Allah idan an tahe shi da asubahi yin alwala yake tafi masallaci amma shi wannan mutumin babu alwala haka ya wuce masallaci ta faɗi matsala ta hudu da ta gani da gare waye take ta ba wannan mutumin da kake faɗa wallahi ni na kalle shi kawai da shi da kowa ma iri ɗaya ne yake cin abincinsa irin na mutane ne daransa irin na mutane ne tafiyarsa sallah ma akwai abin tambaya ko alwala bai sake ba tun daga farkon dare har ƙarshe ko alwala bai sake ba ta faɗa abubuwan da za ta faɗa da gari ya waye sai ce to bara mu tambaye shi insha Allah za a samu jawabi yace daren jiya kai wasu abubuwa mai mamaki yace tun da ka zo da aka baka abinci duka abincin ka cinye baka yi sallah cikin dare ba baka maimaita alwala da zaka je masallaci ba yace wallahi na kwanta akan gado lokacin da nayi rigingine sai na karanto hadisi ko na tuno hadisi kaza na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan hadisin shine ta tintintini akan sa tun daga kwanciyata har lokacin da asubahi ta waye da waye ina fidda matsaloli matsaloli matsaloli matsaloli yace na fidda matsala ta fi ɗari da kaza a cikin shi wannan shine abin da ya hada da bacci tunanin yadda zan karkare abin da za a iya tsinta da matsalolin da suke cikin hadisi da babukan fiqhu da za a iya sa su da yadda za a warware matsaloli da amsa tambayoyi yace su nake a farkon dare yace da haka tunda na kwanta ido na bai kyarsa ba har sai da naji an ji a salatu yace alwalata bata ware ba ido na biyu ina tunani da haka ban buƙaci in sake alwala da safa ba yace ta ce ka cinye abinci yace haka ne yace kwana na kaza yau rabona da abinci kuma idan na bar gidanka ban san lokacin da zan samu abinci ba yace ina da yaqini 100 bisa 100 wallahi abincin da ka bani babu sofanan kudin haramun a ciki wannan yasa na magance yunwar baya na yi guzurin yunwar gaba kaga wato ita ce hikimar cinye abincinsa amma mu zan kaga mun ci abinci mun yi dam miya ce kawai ta dadi ya aka samu abincin akwai halak akwai haram daidai ne ba ba ruwan mu da wannan ima ba laifi bane cikin imani yake amma masu muqarrabun sai sun tantance wannan abun babu tambaya a ciki ko akwai tambaya a ciki yayi daidai ko bai daidai ba duk abin da aka samu sai an ci wannan to sune muqarrabu bacin sun guje ma haram sun aikata duk ibada to duk abin da yake akwai shakku da alamar tambaya ba sa sa kansu kuma duk wani abu da zai taɓa mutunci ko mai kankantar shi to ba sa yadda a same su a wannan guri din wannan sune Allah yake cewa za ya zalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil nafilfili kari akan abin da na wajabta masa ko na haramta masa hatta uhibbahu Allah ya ce wanda ya wannan zan kaunace shi fa idza ahabbtuhu Allah ya ce in na so mutun na kaunace shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zame masa jin shi in zame mashi ganin sa in gane masa hannunsa in zame masa hannun shi in zame mashi kafarsa kunne da ake ji da shi gani da ido da ake gani da shi hannu da ake kamu da shi kafa da ake tafiya da ita malamai suka ce wannan bai nufin siffar Allah ce za ta sauka jikinka amma Allah zai ba da kariya da tsaro a kunjinka ta yadda ba sha'awar da kundanka yake sha'awa ya ji face abin da ya tabbata Allah madaukakin sarki na san shi duk batsa duk hiririta duk bori duk garaya duk kaɗe-kaɗe duk wake-wake za ka ji ba ka san su har sai idan tsautsayi ya haɗa ka da su kuma in ya haɗa ɗin ba ka tsayawa ka ba da kunnanka ka saurara gudun su Allah zai tsare kunnanka ya zama to alkhairi hi ne ke shiga kunnuwanka alkhairi hi ne abinda kunnanka yake ta'ammuli da shi kuma shi ne abinda yake jin daɗi da shi ganinka ba ka ajiye ganinka akan abin da Allah maɗaukakin sarki haramta Allah zai bada kariya akan idanunka ya tsare idanunka abin da yake mai kyau shi kake kallo duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta kana ƙoƙarin ɗauke idanunka kullum mu'minina ya gudu min absarihim wa yahfazu furujahum ana ga masu imani su tsare ganin su su kare farjojin su to idan mutun ya kai wannan martaba ta nafilfili sai Allah tsare idanun nashi duk abin da ake gani ana kallo a ji daɗi na saban Allah baya yawarsa kuma yana rayuwa lafiya kala kuma baya jin daɗi idan ya ga abin da yake na sabo ne hasali ma tashin hankali yake samu da damuwa hannu duk abin da zai taba ba zai taba abin da bai halatta a hannun shi ba ba zai taba meka hannunsa ba su gaisa da matar da matar shi ba ba zai taba shafar jikin da matar da matarsa ba ba zai taba kama abin da yake na haramun bane ba zai taba ta'ammuli da shi ba Allah ya rike hannun sai abin da yake na alkhairi shi hannunsa zai taba sannan ya dauki kafarsa ya taka ya je gurin saban Allah ko gurin da yake ba daidai ba ko gurin da yake ba na zikiri ba ba na yada ilimi ba ba na daukan karatu ba kafarsa ba ta takawa ta je wannan Allah madaukakin sarki na tsare kafarsa wannan alƙawarin ubangiji ne duk wanda ya dage da nafulfuli nafulfulin azumi nafulfuli cikin dare nafulfulin sadaka nafulfulin kyauta gujewa abubuwan da Allah madaukakin sarki haramta wallahi da zaka gwada sai ka ga rayuwarka ta canza kai kokari gobe ka gwada tun daga sallar asubahi har sallar isha'i kar ta wuce maka a jami'i yi kokari ka takaita hira ka koma gida ka kwanta da wuri in dare yayi ka tashi kai sallah kawai raka'a biyu kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka koma ka kwanta asubahi tana kawo kai ka tashi kai alwala ka roki Allah wa bil ashari hum yastaghfirun kai raka'atul fajr a gidanka ka tafi masallaci kana mai addu'a ka bude gidanka kana mai addu'a Allahumma inni as'aluka khairal mawalija ba ita ba توكلت على الله لا حول ولا قوة تفتا اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا دك فدي ودنن abubuwan da zaka fada kaje masallaci ayi sallah da kai kai azkar ka dawo gida ka karanta alkur'ani na rantse da Allah duk wanda kuka haɗu da shi a washe gari sai ya ga alama hasken imani a farko wallahi baya buƙatar ka ɗauki lokaci mai tsawo kana yi kuma za ka ji duk abin da mutane ke jin daɗinsa na saɓan Allah kai za ka ji ba ka jin saɓan Allah abin da za ka ji daɗinsa ya birge ka zai zama to na biyar Allah maɗaukakin sarki ne zai zama to na ɗa'a ne zai zamanto na biyar Allah ne zai zamanto na da'a ne baya bukatar ka dauki tsawon lokaci to wannan duk wanda ya mai da shi al'adarsa ko da yaushe yana cikin ayyukan da'a ko da yaushe yana guje ma sabo ko da yaushe yana guje ma yana aikata ayyukan nafilfili wallahi a fuskar sa kana kallo zaka gane wannan mutumin akwai dangantaka tsakanin shi da Allah madaukakin sarki wallahi hasken imani da ake fada in kana karanta da tafi Abubakar Imam zaka ji ya ce da aka gama da shi sai ya ga alamar hasken imani ko hasken sallah a fuskar shi wallahi irin wannan ne idan ko mutum yana guje ma Allah yana guje ma daukan Allah madaukakin sarki sai Allah ya cire wannan hasken da kwarjinin musulunci da kwarjinin imani sai Allah ya cire a fuskar shi so waɗannan abin da yake ba mutum kololuwar daraja ta imani kuma ya dage da ayyuka na nafilfili an yadda ba kowace nafila ana samun aljanna kamar da wani ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya mun me Allah madaukakin sarki ya wajabta a kaina bayan imani da Allah da manzon shi na salloli fa sai ce guda biyar ce daga safiya zuwa dare sai dai idan ka kara yace zakka fa yace idan kudinka ya isa zakka ka bada akwai wani kudi da zan bada bayan wannan yace a'a sai dai idan ka yi niyya aikin hajji fa yace sau ɗaya ne kaza fa ya bai ayyukan ibada ya amsa masa yana gama sai ya ce manzon Allah ya ce wallahi la azidu ala hadha wala anqus yace na rantsa da Allah babu kari ba abin da zan kara wala anqusu amma fa ba abin da zan tauye a cikin wannan ya tafi sa tunda ne na zo gindin magani an gaya mu yace na gama in nayi sallah ba wanda zan wa sallah da daddare ba wanda zan wa sallah da rana na gama azumi in ne ramadan na kare babu litinin babu alhamis babu arafa babu kaza ce ba zan yi ba yace in na fidda zakka ba wanda zan sake ba kwandala shine ma'anar abin da yake wallahi la azidu ala hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalle shi sai yace sadaqa aflaha in sadaqa ya dace in ya faɗi gaskiya in yayi da gaskiya so waye kuma yake da yakinin zai sallah 100 bisa 100 ta karbu waye yake da sallah 100 bisa 100 azumin sa ba ta baran masa ba kaga in babu tabbasi da suka ce to ka kara da nafilfili sai su cire maka gibin da zaka rasa amma in ka da 100 bisa 100 zaka yi su 100 bisa 100 za a karba in ka tsaya iyaka haka wallahi dan aljanna ne da izinin Allah madaukakin sarki amma zaman lafiya ka kara nafilfilin sai ka kara matsayi da martaba a wajen Allah madaukakin sarki banda wannan sai Allah ya ce zan aje wata karama a hannun shi wala in sa'alani la'u'tiyannahu yace na rantsa da Allah idan ya tambaye ni sai na bashi ka gwada ka gani ka gyara tsakaninka da ubangiji duk yadda lamani ya gurɓace in ka ɗaga hannu kai adawa Allah ta Allah ya saurare ka ka gwada ana ce ana addu'a Allah bai karba ko ana addu'a Allah bai karba kai ka gyara tsakaninka da Allah ka gani kai addu'a wallahi sai Allah ya karba tunda ya faɗa ya ce wala in sa'alani ya zai tambaye ni la u'tiyannahu yace ni kuma wallahi sai na bashi yasa malamai suka ce duk wanda yake so ya roki Allah kar a dawo mashi kar ya roka lokacin da yake sabo kar ya roka lokacin da yake ma Allah kuskure yayi kokari ya tuba da farko sai akalla yayi kwanaki uku waɗanda suke tsaftatattu ne yararru sai addu'a da izinin Allah garanti ce wani addu'a za ka karbe ta amma yanzu nan ka gama cin abincin haram kace alhamdulillah kuma Allah ka kara mana kamar da rahin kunya a ciki ko haram za a kara maka ko halal za a kara maka mun wuce ai ash'asa aghbara ya muddu yadayhi ila samai ya rab ya rab yace wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuzziya bil haram fa anna yustajabu lahu abin shan haramun ne abincin haramun ne guzurinsa da abin da aka rene shi da shi da haramun ne sai manzo Allah ce ta ya za a karba addu'a akwai abin mamaki to kai in kana so a karba addu'a taka yi kokari ka zamanto cikin sutura tsaftatacciya abinci tsaftatacce abin sha tsaftatacce yi ibada yi nafilfili wallahi kwana uku kadai ka roki Allah ka sha abin mamaki shi yasa ai aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina ji daya daga cikin sahabbai dan uwan shi yawa dan yawa wani sahabi rauni aka kawo matsala zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas wa da kane na sahabbai aka zo wajen manzon Allah yace ai tunda ya cire hanci ko yayi rauni a hanci shi ma haka za a masa rauni ɗan uwan wannan mutumin za ku yafe suka ce Allah ba za mu yafe ba ba za mu yafe ba a rama mana kawai aka yi aka yi suka ce wallahi a rama mana shi wannan ya bada baki ya bada baki suka tala ba su yadda ba yace wai yanzu ina zaune za a yanke ko a wa dan uwa na rotse a hanci yace wallahi ba za a yi ba aka yi fada kuma manzon Allah ne zai hukunta yace wallahi ba za a yi ba da ya faɗi wannan magana ƴan uwan wannan laifi ma za aka musu laifi wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ya saka koma gefe suka yi mitin ya suka daga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan magana ta wuce min yashi sai nan manzo Allah yake fassara musu labarin rantsuwar hi ba yayi rantsuwa bane saboda rahin kunya amma yayi rantsuwa tsakaninsa da Allah ya nemi alfarma a hana ce wallahi ba za ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin mutane akwai waɗansu mutane da in suka yi ma Allah alwashi wallahi sai Allah ya cika alwashin su yanzu wannan alwashi ya dauka ce wallahi ba za a yanke ba kuma ba a yanke din ba yace akwai su cikin mutane so in kana so ka gwada irin wannan karamar eh amma ka ta zama da tahaddi kuma in ta zamanto da tahaddi to mu'jiza ce sai annabi isa yi eh amma idan tsautsayi ya fada don Allah da zaka ga mafita kai ta wani lokacin ko sa ka akai a daki za a kulle za a yi kuma he amanta ba a sa sakata ba amanta ba a sa kwado ba eh ka fito ka tada kowa yana bacci kai tafiyar kuma ka haɗu da zai nuna maka hanya in kai nan ita ce lafiyayya in kai nan ba ita ce lafiyayya ba amma ba he tsautsayi ya faru in ka hira ki da nafa suna tafiya ka ce bara in jila ta kama ni wannan ba wanda ya sai wannan kuma sai annabi dan yanzu wannan an an hada da tahaddi mu'jiza ce amma ka shiga tsanani ka nemi taimakon ubangiji a baka wallahi wannan karama ce da yawa in ka tambayi zuciyarka zaka ga ka shiga wani suku da kai wata magana sai ga an saurare ka to inda zaka tsaya ka duba a wannan tsukun ba mamaki ayyukan da'a ne suka fi yawa tare da kai da ka nemi alfarma sai ka ga an biya maka amma ka gahi ga kunci kawa alƙali bai saurare ka ba kawa yan sanda ba saurare ka ba ka nemi masu ƙara ba saurare ka ba ka nemi abokai ba saurare ka ba to kai ma baka sauraron ubangijin ka ne da ka saurari ubangiji in ka nemi alfarma wallahi sai an baka wala in sa'alani la udiyannahu wala in ista'azani yace idan ya nemi tsari na in bahi kariya in tsare shi yana tsoron za a cutar da shi yace la uizannahu yace wallahi sai na bahi kariya sai na tsare shi shi yasa zaka tada cewa mutane su ta kokarin su cutar da kai su jefa ka cikin bala'i da tashin hankali wallahi zaka ga babu abin da zai same ka da ka tashi shiga gida kai addu'ar shiga gida zaka fito kai addu'ar fitowa daga gida kai azkar na masa kai azkar na masa'i zaka ga duk jarabar da za a yi in Allah da zaka ga an fidda ka lafiya kal bella abu kwaran nan naga wata magana da ya saki ɗaya daga cikin yan fahin daji ya kama wata mace bacin duk an gama abin da aka yi aka ba su da kuɗi suka sake ta suka ce wallahi da za su yi sa'a su kama malam bella ya bada duk sauran ma da suke hannunsu da sun sake shi ya ce abin mamaki ya ce ba na muku siya anan ba na ce duk ran da aka kama ni kada kowa ya kai kwandala ya ce kuma karku bada ya sake maimaita ta ya ce kuma wannan kafin ya faɗa ya ce wallahi sama da shekara ashirin da biyar sama da sau ashirin da biyar amin alkawarin mutuwa ce kuma lai ba mutu ba ko ba zan mutu ba wani alƙawari ne na Allah in za ka tsare Allah maɗaukakin sarki Allah Allah zai baka kari kana zaune ga mutum ga shi ga ka wallahi bai sai maka komai ba sai kun yi arba da mutum sai ga yana karkarwa Allah ya ji kayan Sheikh Ahmad Bamba Allah ya ji kayan Malam Ja'far Allah ya ji kansu ya gafarta musu ɗaya daga cikin gwamnonin Kano ina ji Abdullahi Wasai ne wata rana ya saki umarni lalle lalle waɗannan mutanen biyu a hallaka su labarin ya samu malam ja'afar labarin ya samu shek ahmad wanda suka bada labarin da yadda za a yi su gudu a wani daren kar su fara shek ahmad ya ce shi kofar gidansa ya fito ya zauna har sai da lokacin kwanciyarsa ya shiga cewa yara in kun gama abin da za ku gama ku sa sakata ya gama ba wanda ita yi sai Allah maɗaukakin shi kuma malam ja'afar da aga masa ya ce to shi kuma a je a masa iso wajen gwamna wallahi da kunne na naji karatun dakta ɗaya daga cikin karatun sa na hadisi ya bada yana zuwa aka shiga da shi wajen Abdullahi wata sai miki suka faɗa abin da za su faɗa kuma ya bada mota aka rako shi dan sanda yace wallahi tallahi ya daina yadda da waɗannan shugabannin da yan siyasa umarni ya bada lalle a kashe su a yau yace kuma mutun ya taso ya zo har gidanka har gabansa kuma ka karrama shi ka rako shi Allah maɗaukakin sarki wallahi idan ka tsara Allah maɗaukakin sarki ka tsare dokokinsa duk yadda ake so a cutar da kai wallahi Allah ba zai bari a cutar da kai ba wani hadisin ya isar mana makami a cikin rayuwa mu tsare abin da yake na wajibi mu tsare abin da yake Allah ya ce kar ayi kar ayi su mu dage da nafulfuli da istighfari wallahi in ka roki Allah Allah maɗaukakin sarki zai kare zai kare ka til malam Ja'far da kansa ya faɗa shi lokacin da yake zuwa tafsiri mai duguri ba da ba a cutar da shi malam mai duguri ba abinda ba su yi ba wani lokaci suka ɓoye wanda suka dai suka gane suka zo suka tattauna suka ce wai dan Allah me kake yi idan zaka shigo garin nan duk jarabar duniya an jefa ba ta same ka ita wallahi ba abin da yake bai ma kuma san suna wani abu ba ita shi dai idan ya karo motarsa kafin ya shiga gari manzo Allah ya karantar ka tsaya ka nemi tsari ga Allah madaukakin sarki akan cutar da suke cikin gari alherin Allah sa da kai ce na kan tsaya da mota ta nayi abin da manzo Allah ya faɗa yace banda wannan hi kenan sai azkar na saba sai azkar na masa du jarabar da kuke Allah ne yake kare ta kaga kenan wala inista'azani la u'izanna kuma la bahi malan ja'far ba duk wanda ya kiyaye Allah Allah zai kiyaye shi Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa din rawahu bukhari imam bukhari ne ya rawaito wannan hadisi din abinda muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ya nuna muna mu gyara mu aiki da abin da ya dace na'am shin ya halatta ga mai janaba yayi dahara sannan yayi alwala yayi sallah saboda bai samu damar yin wanka ba a'a bai halatta ba kuma bai tambaye da za a yi ba ko ita alwala ba ta wakiltar wankan janaba amma taimama tana wakiltar wankan janaba wanda bai samu ruwan da zai yi wankan janaba ba ko ba zai iya taba ruwan sanyi ba zai cutu idan ya taba shi to taimama take sai ya zamanto ta wakilci wankan janaba alma alwala ba ta wakiltar wankan janaba duk wanda yake da janaba yayi alwala yayi sallah to yayi sallah ne ba tsarki kuma za a iya kama shi da laifin wanda ya sallah ba tsarki amma ka bigi kasa ka shafi tafin hannunka ka shafi fuskar ka in kai sallah kuma tayi wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ku shafi fuska ku shafi hannu shikenan sai ku yi sallah amma in kai alala kai ba kai abin da Allah ya ce ba ko ba kai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba kai baka tare Qur'ani baka tare da hadisi ba kai daidai ba ko ba kai abin da aka ce kai din ba Allah ya sa mu kiyaye din assalamu alaikum mallan Allah ya kara wa mallan lafiya da musulmi gaba daya amin mallan tambaya ta anan ita ce ya halarta a sha fitsarin raƙumi a matsayin magani ya halarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci a sha fitsarin rakumi a sha nonar rakumi yana maganin zazzabi da cututtuka hadisin da yan jabbariya suke kallon cewa ba daidai bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo dan mutane jikin Madina da niyya za su musulunta da suka zo sai zazzabin zaudina ya taba su manzo Allah ya ce to akai su gurin da ake ajjara rakumin sadaka su sha fitsarin su sha nonar rakumi din suka sha fitsarin suka sha nonan duka suka waraka da magu cututtukan da suke tare da su so nunan rakumi da fitsarin rakumi insha Allah suna magance cututtuka ga wanda zai iya sha insha Allah ta'ala Allah ya ba kiyaye kuma Allah ya tsare din insha Allah ta'ala akwai wanda suke neman addu'o'i sun yi jarabawa da wanda suke neman aiki da wanda suka samu aiki muna addu'a ubangiji Allah ya hada kowa da alkhairin shi dukkan abin da yake na fitina da tashin hankali Allah madaukakin sarki ya dauke mana Allah ya tsare mana ranar talata insha Allah kamar yadda muka ambata a karatun al-adabul mufrad madadin karatun al-adabul mufrad akwai karatu da za a yi akan muhimmancin infaki da wakafi mutum ya dauki wani abu na dukiyarsa ya tsare cewa ba hi ba amfanar wannan dukiyar sai ta hanyar lada za mu jiya yake a addinin musulunci ya matsayin ba da dukiya take don a taimaki addinin musulunci a yunkuri da muke na samar da santa wadda za ta kunshi abubuwan da muke da bukata na rayuwar addininmu da ma rayuwarmu ta duniya abin da ya shafi masallaci abin da ya shafi gidan talabijin abin da ya shafi gidan rediyo abin da ya shafi asibiti da abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya sauka za mu yi lacca kuma an buɗe a filfant wancan lokacin na ambata idan an samu fili da bai wuce dubu ɗari biyu ba ni zan saya wata baiwar Allah ta ce na ji karatu na saurara idan ya ƙari da dubu hamsin ta ce nima zan ƙara dubu hamsin wata il kamar an buɗe asusu kenan in ya ƙaru da hamsin wani zai ƙara in ya ƙaru da ɗari wani zai ƙara in ya ƙaru da ɗari biyu wani zai ƙara da haka ko ya kai miliyan nawa ne da izinin ubangiji za a siya kuma da izinin ubangiji za mu yi an buɗe asusu an ba da lamba ga waɗanda suke cikin group na ga 'yan uwa da yawa sun fara masu dubu biyar masu dubu uku masu dubu biyu na ga wasu suna so masu akwai mai ashirin ma akwai da sun sa na gani suna soke sunansu don kar a gani babu laifi mutum ya bar sunansa idan ana daukar rekod wani ya turo kaza na ya dauro kaza zai iya fi ba da matsaya wajen samun accountability na abin da ake so a samu kuma ba abin riya bane in ka sa sunanka an gani Allah ya san mecece niyyar da ta sa ka aikata kuma insha Allah za a kiyaye yana hannu mai amana kuma da izinin ubangiji za mu yi aikin da za mu amfana har a bayan rayuwar mu ƴaƴan ƴaƴan mu in sun kula da su su shigo ciki jikokin mu in sun ƙara kula da su su shigo ciki in Allah da zai zama to alkhairi ne da kowa zai samu nasa rabon a cikin wannan masarauta ko wannan ƙasa ta mu ko cikin duwan da ya sa cikin al'ummar musulmi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin